فاتحة صلاة الفاتح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم تو آه muna cikin littafin rakawar aswab babun almufadala bai na aliyu bin abi talibin wa mu'awiyata rabiyallahu anhuma wato wannan babi zai yi magana akan fifiko tsakanin sayyidina aliyu da kuma sayyidina mu'awiya Allah ya da su baki daya a ibtara ilayya hadal alayya hadal muntasib wannan anta mori yayi mun kiran ƙarya bi annani udafiu an mu'awiya ibn abi sufyan bidda amirul mu'minin wai ina kare sayyidina Muawiya ne a tare da ya afka wa sayyidina Aliyu Allah ya da shi sai ya nuna kamar abun an rabu gida biyu bangare ɗaya tare da sayyidina Ali bangare ɗaya tare da sayyidina Muawiya an gane ko a Amir al-Mu'minin Aliyun karramallahu wajahu wa hadha kadhibun waftira wannan ƙarya ce da kirkira a hada sayyidina Aliyu da sayyidina Muawiya ai ba zai yi ba aina saramin surayya ya za mu haɗa ƙasa da kuma da kuma tauraron tarsuwa ka za mu yaya ai ba za su haɗu ba tauraro a sama yake ƙasa ko taka ta ake yi wa aliyu radiyallahu anhu ai shi sayyidina Allah ya jira shi kad jama'a manaqibahu wa fadailahu shi ya tara manaqib nasa da darajojinsa min qabla an yuslima muawiya tun gabanin sayyidina muawiya musulunta bal bari dai lawa kafna inda kauli ta Allah da zamu tsaya wajen fadan Allah da yace la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatal da zamu tsaya iya nan lakafana hujjatan ada ishin hujja me aya take nufi da wayanda suka ce da dukiyar su kafin ai a fatau makkata suka ce da dukiyar su suka yaki ba za su yi daidai da waɗanda sai bayan da aka yi fatau makata suka ci da dukiyar suka yaƙi ba an gane ko waɗannan na farkon su ne a azamu daraja ta miliyan lazina an faƙo min ba'adu su ne mafi girman daraja fiye da wanda suka ci da dukiyarsu bayan an yi fatau makata suka yaƙi bayan fatau makata to amma dai a wato idan muka kalli wannan aya lakafana hujjatan da ya ishe mu hujja fi anna ali la yumasul bi muawiya cewa sayyidina muawiya ali ba za a kwatanta shi da sayyidina muawiya ba la anna aliyan domin sayyidina ali qatal ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayya yaki tare da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa anfaqa ya ce dukiyarsa qabla al-fath wa ba'daha tun gabanin bude maka da bayan bude maka wa amma muawiya to amma sayyidina muawiya falam yuqatil ay bai yaki ba wa lam yunfiq ay bai ce dukiyarsa ba illa ba'dal fatihi sai bayan bude makka wa yajma'uhu ma qawluhu ta'ala ma wannan Allah ta'ala yana tara su wa kullam wa'ada Allahu al-husna Allah ce dukan su da yan bayan fatahu da yan kafin fatahu makkata dukan su Allah ya masa alƙawarin aljanna wa manaki wa ali bin abi talib la tusa darajojin sayyidina ali dan abi talib ba za su yi ba an gane ko to wa haka lafzul nabahani za mu kawo lafazin شو يسمى النبهاني في الأساليب البديئة كل تفص على الأساليب البديئة يتي ومن فضائله دقفل سيدنا علي أسبقيته للإسلام شيئا نتكلم أن نسكي السابقون للإسلام أنغانيكو والسابقون الأولون سيدنا علي ينتكلم ولم يعبد وسنا قد بيتابو تابونك بدأي وهو عاد العشرة المشهود لهم بالجنة yana cikin mutum goma da aka musu abishir da aljanna wabunu an bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi dan ammu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama shine Abu Dalib wa akuhu bil muakhati sanan dan uwan manzon Allah ne da yan uwantaka domin kamar yadda muka sani a can da aka je a mutanen Quraisha suna cikin muhajirun da suka je Madina ai manzon Allah ya dinga hada yan uwantaka tsakanin wani da wani ko karshe sai na Ali zo bai dan uwa sai ce ana akuka ne dan uwanka kaga wannan mankawa ce mai girma sanan wasiruhu ala Fadima ta sayyidin sayyid alamin sanan sarkin manzon Allah ne akan na Fadima wadda ita shugabar matan duniya baki daya ba ma matan talikai gaba daya wa abu subdaihi sannan baban jikokinsa sayyidina Hassan da sayyidina Husaini wajadtu alihi tahirin sanan alayen manzon Allah tsarkaka kakansu shine sayyidina Ali domin duk sun fito a tsadan na sayyidina Hassan da sayyidina Husaini wa ahadul ulama irrabbaniyin ɗaya daga cikin manyan malamai wanda suke arrabbani in an ce rabbani shine wanda Allah yake sanar da shi irin malamai wanda ake fara ulama billahi kenan sune alimin rabbani wanda sun mai da komai lamarin su zuwa ga ubangiji wa shuja'anul mashhurin yana da cikin a sadaukai wayanda suke sun shahara wajen sadaukantaka wasu hadul mazkurin yana da cikin masu gudun duniya wayanda suke ababen ambatu wal ba'il ya isa alal jama'a mukalli tarin sayyidina aliyu lokacin da dan uwansa akiru yayin sa kenan ya zo yace sayyidina aliyu ina bukata kuɗi sai kuma gashi ka zo baya albashi ba ka yi haƙuri in kharaja daɗi idan albashi na ya fito to shi kenan ka zo shi ne mace shugaban duniya shugaban musancin duniya baki ɗaya ya ce idan albashi ya fito sai ka zo karba sai ce ya kana shugaba zan ce ka bani ka ce wani sai in tsaya sai albashi ya zo sai sai na shi kenan je ka kantinan da suke a cikin garin kufa ka je duk wanda ka samu ka buɗe ka ɗiba an tambaye ka ce ne maka izini sai ce amirul mumini suka ce a kama nan zan ƙwarawo sai ta kai suka ce ni a kama nan zan ƙwarawo to mu duba matsayin sayyidina ali a matsayinsa kaga wannan dama shi ba a gane ana ji ko ba a gane mutum yana da gudun duniya har sai duniya ta zo masa ya guje ta ina fatan gane to Allah ka ba mu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wal khutaba wal khutaba al ma'rufin sanan sayyidina ali ina daga cikin masu huduba sananu yanzu nan zai ma hudu ba barabuwa an gane ko ba tare da shiri ba wannan mun yi bayanin ai mas'ala min bariya ko ta gadon nan da aka zo wajen shuraihu yana raba gado aka ce mace ce ta mutu a tabar babanta da babanta ko a da kuma a ɗa da ya ko da kuma mata an fahimta to to idan aka zo aka raba gadar ga uba da uwa ya sa za za a ba su nasu da zigo ga ɗa da ɗa su da wannan gado suke suna jiran wato a ba ɗa da ɗa bane ƴaƴa ne mata guda biyu bintaini ko wanda suna neman wato me suke nema sulsani an gane ko sannan kuma ga mata mai neman sumuni to idan aka tara kuɗin dukiya tana rabuwa ne ta 24 idan aka buga lissafi ana ji ko a nawa ne sulusani na ashirin da hudu takwas takwas na guda biyu sha shida saura nawa kenan saura takwas ita kuma mata za a bata mai sumuni ko sumuni shine ɗaya bisa takwas to a cikin nan uku shine sumuninta idan an ɗauki takwas idan an ɗauki uku a cikin takwas da zai rage mana saura biyar to sai mai rage abowai iyaye guda biyu masu neman masu neman sudusi sudusi wale abowai da kulli wahidin minhum as-sudusu to sudusi a cikin a a a a cikin 24 ne zai kama hudu ko ko ba haka bane ai hudu zai zama sau zaba ko to idan aka dauki sumuni a kyala ko a kyala ita mata tukunna an gane a fara biyan iyaye tukunna zarwa sai da akan matarsa nan dai mun san mun ɗauki sha shida sauran guda takwas ko to iyaye ba suna da hudu hudu ba haka ne idan aka ba su kowa hudu uba hudu uwa hudu me rage ba komai sannan kuma ga mata ita ba kuma haddin nasu na qur'ani aka rasa yadda za a fitar da wannan gado sai aka so a to wajen a sayyidina almana sai aka zo gida sayyidina ali aka ce ai yau baka san juma'a bane ba shi shirar ya ya shagala da da ake rabon gado mana har lokacin sallar juma'a yayi aka ce mu bi shi masallacin ana zuwa masallacin aka san sai da ya hau kan mun ya fara hudu ba yana alhamdulillah allazi yaqdi bil haqqi qada wa ilayhi ra- au- a- wa ilayhi wa ilayhi al-ma'ab war rujaa wa yajzi kullu nafsin bima tas'a can sai gashi shurabi ya shigo sai ce mata qulu kim fi zawjatin mata a laha abuwaini wato matat wa tarakata abuwaini wa bintaini wa zawja fi rajulin ne rajulin mata wa taraka abuwaini wa bintaini wa zawja sai na aliyu kaga ya ɗauko a saja'insa da ainihin ainihin ko alhamdulillah lalzi ya ƙabilu haƙi kaɗa wai lahi ma'abu war ruja wai zikul nafsu mai mata sa'a sai ya ji tambayar su ma ta ƙuli fi rajulin mata wata raka abuwaini wa bintaini wa zauja sai ce tun da zaujatan ai kaga abu ne da kudi da aka yi muskulin ko wa zaujatan shi ne karshe sai ce sara sumuna hati sa'a wai a lokacin har ya lissafa adadin nan ai an gane ko har ya ware ya ce to ai an san cewar kudin ba zai za amma za a yi mata auli an gane ko idan ce wannan aulin da uku za a aula sai ta zama 27 maimakon 24 to shikenan sai a dauki sumanin ta shine uku sai a bata sara sumuna hati sa'a shikenan kawai sai wa ma za fi hudu bace to banda irin su ba wanda zai yi maka irin wannan rabar kaga yanzu ga misali muke yan bugawa to amma gashi muna ta kai kawo mana kawo kafin mu hada malin sabon amma shi ne cikin hudu ba kawai ta tsara su muna ta tsaya kawai ya wuce eh to sai haka yana cikin al-qur'an al-ma'rufin wa ahadu man jama'a al-qur'ana wa arabahu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai tana aliyu yana ɗaya daga cikin wanda ya haddace qur'ani ya biya shi ga manzon Allah an gane ko manzo Allah ya ji karatun nasa kuma ya tabbatar yana daga cikin kuffar kuma yana cikin kataba an gane ko yawa bari ga wata fa'ida jama'a kwanan muka ji ko ce yan shekarun baya kadan muka zo yana sarki ma da Qur'ani cewa Qur'ani bai cika ba cewa Qur'ani akwai na Abdullahi dan Mas'udin da ake shine ya fitantanta a BCY to abinda bai gane ba su muhaddata a zamanin manzon Allah kala biyu ne akwai wanda yake a wajen karɓa ana jigo wato akwai wanda yake gwani ne a wajen karɓa akwai wanda yake kuma gwani ne a wajen bayarwa ina fatan gani akwai kuma wanda yana su baki daya kamar ka ga ubayyu an gane wanda maza ce alaisa fikum alaisa fikum ubayyu ba ubayyu na cikin ku ba lokacin da ka ga nan wajen shi gwani ne a wajen karɓa gwani ne a wajen bayarwa an fahimta to shi Abdullahi dan Mas'udin wato baya daga cikin kataba wanda suka rubuta alqur'ani duk idan ka bincika wanda adadin marubuta qur'ani ba za ka samu Abdullahi dan Mas'udin ba an gani saraka wato abin da yasa sayyidina Usman ya dogara kan Zaid bin Harisa za mu zo karatun nan gaba insha Allah abin da sai ya dogara kan Zaid bin Harisa wajen rubuta qur'ani saboda ai shine mutum na karshe da yi mu'araba qur'anin sa a wajen manzon Allah ma'ana bayan mala'ika jibrilu yayi karatu da manzon Allah a wannan watan ramadana kafin rabiul awwal yazo an gani wanda shine karshen rayuwar manzon Allah to mutum na karshe da ya karbi qur'anin sarga manzon Allah shine zaid bin a a zaid bin har zaid zaid bin thabit radiyallahu anhu ba zaid bin harisa zaid bin harisa alawar manzon Allah ya rasu amma zaid bin thabit shine wanda aka bashi tauliya ta rubuta alqur'ani za mu zo nan gaba insha Allah za mu tuba yana insha Allah ta lalata Allah samu dace to kuma ma jama'a sama duk ba wannan bayanan an gani yanzu dan Allah mai hankali da tunani zai yi a ce yau shekara 1400 duk muna ta karanta Qur'ani akan kuskure sai yanzu wani ya gano mana a wannan shekarar hankali zai ba mu wannan abin zai yi kuwa duk can ba gano barna ake kai ba Qur'ani ana ta karanta ga barna sai a yanzu a kwanan nan haba kai ma ya kamata ka tambaye kanka to Allah ka kiyaye mu da tabiwa eh to sannan a walan mahajarar nabi sallallahu alaihi wasallam ila madina yayin da manzo Allah sallallahu alaihi hijira zuwa madina amarahu an yuqima ba'da bi makka ta ayyaman manzo Allah sai masa umarni ya zauna a makka yan kwanaki hatta yi wadiya anhu amanatu har sai ya bada amanar manzon Allah da aka bashi wal wada'a sai ya bada ajiya ajiya da aka ba manzon Allah wal wasayal lati kanat inda nabi sallallahu alaihi wasallam summa yalhaqu bi ahli sai ya tabbata duk abin da yake akwai kafirai da wasu sun ba manzon Allah ajiya to duk wanda aka ba manzon Allah ajiya sai da sayyidina ya dakata ya bawa ya biya wannan ajiyar ta da manzon Allah aka bashi sannan ya biyo manzon Allah to amma anan wajen wata sadaukantaka da sayyidina Ali ne wanda ita ce karshen abin da ake faɗa a cikin duk abin da ake faɗa yayi a Badar yayi a Uhud yayi ai bai kai wannan ba saboda anan fa jama'a neman fa manzon Allah suke mun je da abin da Allah ya haka ta mana Qur'ani ko yawa suna ta neman soji yusbitu dan nan ko kuma ko dai a zama a kan shi a wannan lokacin ko kuma a je a kulle shi ko abubuwa dai gashi nan kala kala to sai manzon Allah ya ce to ni zan fita zo ka shi kanta akan shimfiɗa ta sannan ta sajjaji burrafi an gane ko ya dauki mayafin manzon Allah bargon sai lullubar shi abokan gaban sun zo su a gurin su kawai in za su caka wuka a jikin wannan bargo sai fata sai dalbar taka za su taka a zatin su manzon Allah ne sau da babu sadaukan taka da take irin wannan wanda sai na aliyu Allah ya kare daga shi to wa nama ala firatu gashi nan ma shi wa nama ala wa fa ala zalika ya wata da haka wa nama ya kwanta ala firashi aw tasbira man dalla allazi kana al mushrikuuna yuraqibuna wujuhi wanda mushrikai suna yin muraqaba a cikin sa ya qaturu dan su yi butunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa fadahu bi nafsihi sai sai na aliyu ya fanshi manzon Allah da rayuwarsa wa shahida ma annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ir la mashahid illa tabuka duk yakin da aka yi da manzon Allah sai na aliyaji banda yakin tabuka فإنه صلى الله عليه وسلم دومين من زن الله استخلفه على مدينتي يا حليفة دشي أتكم مدينة وقال له حين إذن سيفة عمسا عن الله قسم أنت مني بمنزلة هارون من موسى matsayin ka waje na kamar matsayin annabi haruna ne da annabi musa wannan fadar rake ta Allah za ta samu makogoro na kai sai ya bushe eh Allah ya kyauta to saboda haka matsayin annaba haruna da annaba musa ne ina fatan gari fa inna musa sallallahu alaihi domin annaba musa tsira da mutan Allah ta fata gare shi kana khallafa haruna alaihi salam fi qaumihi ai ya halifantar da annaba haruna ne a cikin mutanansa lamma zahaba ila munajati yayin da ya tafi zuwa gana da Allah to amma dai mun biyo da abin nan ko annaba musa ya dawo ya samu annaba haruna haka ne kamar yadda manzon Allah ya dawo sa annabi sayyidina Ali an gani saboda ba wannan halibanci walau fi jami'il mashahidi al-athar al-mashhura a duk yaƙoƙin da aka yi an gani to akwai asa gurabai wanda suke mashhurai wanda sayyidina Ali abun nuna ne fa fi galwati badr a yakin badar kana awwalul mubarizina shine farkon wanda ya fito na fito faƙatala man barazahu ya kashe wanda ya masa mubaraza walidu a dan ukuba da shi a dan utuba da shi utuba din da kuma a shaiba to kaga duk wayannan a wannan suka fito suka ce hal min mubarizun akwai wanda zai da mu suka fito da sayyidina aliyu da sayyidina hamza da shi kuma wanda aka yi wa shahada a wannan gurin duk kuma ƴan uwa ne manzon Allah wa asabahu yawma udin 16 darba a ran yakin udu sai da aka masa miki 16 sayyidina aliyu وبارز في جبوت الخندق أمر بن ود الأمير eh a lokacin da aka yi gwallo wannan ramin da aka yi ai an yi katar rami saboda su dabbobin sun sun zo ba da matsallakawa da sun yi shirin shiga sai su afka ciki shikenan kuma an samu mutum ba wata magana to saboda haka shi Amr dan Udul Amir wani garnakakin kafiri ne eh an ce wani lokacin ya hawo doki kafarsa tana sauka a kasa yadda kafar doki take kasa shi ma kasa kafarsa tana kasa eh kuma dama tun a zaman jahiliya mutum ne wanda ka wato ake jin tsoron sosai idan za a yaki sau da aka sayi na aliyu lokacin da aka yakin handak mutumin nan ya zo ya tsallako da dokinsa shi shi kada ya yi tsallakowa har sai da ya shiga inda manzon Allah yake da sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina umar da sayyidina usman da sayyidina aliyu to yana gurin a sai yake tambaya halimin mubarak akwai mai fitowa ya zai buga da ni su shi kenan suka yi shiru ba su ce masu kome ba ila an ce sai na baka ya yi magana a manzala ya ce to ai amur ne fa to bai sake magana ba sai na abubakar ma sai na umar sai na usman sai na kamar waya ta a cikin littafin dalailin nubuwa na imam al-bayhaqi ba wannan jerin abin da ya faru shine shi sai dinga cewa aina jannatukum allati taqulna idza idza idza muttum satadkhulunaha ina wannan aljanna ta kuma kisa idan an wani a cikin ku ya mutu ciki zai shiga afala tubriduna li wal rajulan ku fito min da wani abu a buga da shi haka yazo yana wannan cin kashi a cikin sahabban manzon Allah ga kuma shugaban halitta a gurin to da yaga dai ba a masa magana ba a lokacin manzon Allah yana magana yana cewa ya rasulullahi sayyidina Ali ya rasulullahi zan fita sai ce ijlis innahu amrun amrun ne dan wudul amiri sai na ali sai shiru to shi wannan sai cigaba da wannan shigantakon nasa hayira cewa wala qad bahitu bi jam'ihim hal wato yana cewa nayi kira a cikin taron nace hal min mubarak wa waqaftu izdabun al mushajja yace na tsaya yayin da duk wanda ake cewa wato sadauki ne ya fara jin tsoro can yana cikin wannan magana sai ce ya rasulullahi zan fita sai na biyu sai ce innahu amrun sai wa in kana amran ko amrin ne ya rasulullahi sai to shikenan je ka Allah ya taimake ka sai da sai na ji sai fito ina fitowa sai shi ma ya mai masa da jawabai irin wanda yake cewa sai ga cewa a wato inni la arju an uqima alayka na'ihatul janaiz min darbatin hadla'a yabqa zikruha inda al-hazain sai ce wane ne kai wane ne kai sai ce aliyu ne sai ce o aliyu bin abdu manaf jama'a ku zaɓa laikan yanzu sai da aliyu ɗan abi ɗalib ɗan abi ɗalib shi kuma abi ɗalib ɗanwa abdulmuttalib shi kuma ɗanwa hashim ko shi kuma ɗanwa to sai ce wai ɗan abdu manafi wai sai da na ɗan abdu manafi sai ce a ba shi ba ne ita to waye kai ita dan dan ayi dan abi dalil ita kai ayi ayi kai karamin yaro ne ita ai babanka tare muke wasa da shi da jam ita ai ni da kunya a ce da yaki da dan ciki da sai ta ai babban abun kunya a guri da shine mai karan batta da kai mun kasa kashe ka saboda sai kai har ya sari a lokacin sai na da sirke ne annan sarka koyi to amma harin da ya kai masa yana kan dokin nan sai ya dara sirkin sayyidina ali gida biyu saboda ya zama to sai na albabu sirki da shi sadaka to wannan sai tun da kun san ga ga ƙasa da ake tarawa ta wannan haka da ake yi ai kafin ka ce mai guri sai turniki eh ashe a wannan abin da ya faru wato sai na aliyu ya sare shi a kafa ya bal ya sare kafarsa to da ya sare kafarsa shi kuma sai ya daga ya sama to sai Allah ya ba sai na aliyu dama sai ya dawo da takobin nan sai ya raba shi gida biyu eh an ce gida biyu ya raba shi gaba ɗayan sai tsage gida biyu to amma hankalin kowa sai da tashi dan shugaban halitta an ce sai da aga jijiyarsa ta tsakiya ta goshi ta motsa domin dama an ce ai akwai wata jijiya ko lahu irqun yadurruhu al-gazab akwai wata jijiya wadda idan mun bala ya fata sai aga ta motsa sai aga ta motsa wannan lokacin can sai aga sai ya kabar daga cikin kabar aka san cewa alhamdulillah abin da ake bukata ya samu to saboda haka فقتله سيدنا علي كشي امر دان ود الامين واداو النبي صلى الله عليه وسلم اللواء في مواطن كثيره من زال يباوا سيدنا علي تكبا اي واتو توتوتي اغوران ياكي ديوا في ما يوم خيبر مسمى ما رانا خيبر واخبر صلى الله عليه وسلم من زال يا بعد labari annal fata yakuna ala yadihi ya kuma cewa budi zai zamanto a hannun sayyidina ali wa wasafahu yasfanta shi bi annahu yuhibbullaha wa rasulahu yana son Allah yana son manzon Allah wa yuhibbu Allah wa rasuluhu kuma Allah na son sayyidina Ali manzon Allah na son sayyidina Ali kama fi sahihayn irin yadda yazo a cikin Bukhari da Muslim wa kana kadalika to yadda hakan yadda ya manzo Allah ya haka ne wa humila yawma idhin babu hizna ala ala bari a wannan lokacin ya dauki kofar wato da aka rufe ita Madina a bayansa hatta sa'adal muslimuna alayhi fa fatawa har sai da musulmi suka hau kai suka bude ta ita khaybar wa annahum jaruhu ba da zalika falam yahmilu illa 40 rajulan suka ja amma ba mai iya dagawa sai mutum 40 wa fi riwayatin wata riwaya annahu tatarrasa bi babil hisn an nafsi sai zamanto kofar wannan gari baki daya shine zamanto sulkansa falam yadhal yuqatilu sai na da gushi yana yaki wa fi yadi wannan sake na hannunsa hatta fataha Allahu alayhi sai Allah ya bude masa wannan gari summa alqahu wannan gari fa garin eh marhabul yahudi ko yawa mai cewa wato menene anni marhabu ko shahi salaki shaki salahi badalin mujarrab to shi ma sai na ya mutu masa ana alladhi sammatni ummi haidara kale shiga batun karihi da manzara ko to da sai na ji nan da nan ya kashe shi dama shine kadai ya zama ya gagari abubuwa ba su yi ba lokacin amma mun karanta tarihi a cikin karatun mu na wannan can cewar a Khaibar din nan Allah ya ba manzon Allah budi a cikin ta an gama komai to su akwai Yahudawa ana ji ko da suke a cikin can garin Makka can gari sau da sai abdullahi abbas yana garin kuma abbas bai so wani manzon Allah ba sai bayan da aka al'amura suka zama amma ya zauna can garin yana turo manzalar labarin abun da ke faruwa a cikin makka sau haka a can sai labari ya isarwa wato yahudawan nan cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai a haibar an kama shi an gane amma abin da ya faru shine akwai wani mutum wanda shi ya nemi manzala ya bashi dama an gane cewa ya faɗi duk abin da ya so ya faɗa eh saboda hmm? eh dan a samu a samu nasarar abin da ake bukata shi kuma abin da ya faru ashe ɗan kuɗin sa ne suka rike an gane sai ce ya rasulullahi ina son je in tara ɗan kuɗaɗe na dan lamarin sa ya riga rushewa tun yanzu sai ce to ba komai jika to da ya je ko ya gaya musu to ita da jama'a ake a tara musu jama'a a tara musu jama'a ita to zuwa ne muku bishara menene ita ai wato annabi yahudawa sun kama shi an yi kaza an yi kaza an yi kaza amma sun ce ba za su yi makon ba sai an kai shi maka an gane ko ƙwarai maka sun haɗu da shi an zauna an yi abubuwan da ya kamata to sannan ma za a yi masa butancin da za a yi masa sai a masa a gaban yahudawan saboda abin da ya faru a yakin badar da abubuwan da ya faru suka ce to kai me kaka in dai haka ne wasu ce a ni abin da ya sa so nake ni ma na je na ga na shiga cikin wannan aiki to amma akwai yan kudaje da nake son a da Allah dan taimaka ha hada mun dan ya zama ni ma na sai kayan yaki da kayan da zamu je a zauna da abin da za a yi da ni baki ya ice ice wallahi aka tara mun kudi na mafi to shugabannin gari sun yi magana aka tara mun kudin sa a take sai da kudin sa ya hadu ashe Abbas duk jikin sa ya mutu a lokacin da ake wannan magana sai Abbas ya kira shi sai ce kai tsakaninka da Allah wannan abin da kake faɗa gaskiya ne isha ba su tabbatar ba wanda yake garin mu shiga mu samu wani guri wanda yake koyayyi suka shiga ishe ba za a gaya kowa ba ishe ba zan gaya kowa ba ishe to wallahi barin gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cinye garin Khaibar duk garuruwan ya cinye su kuma har ma ya auri ɗaya daga cikin ƴaƴan sarakunan wato huyayyar ahad dan adam ya auri safiya bintu huyayy saboda haka yanzu na baro dan ammanka yana nan a rusan ala safiya sai ce to yanzu me yasa ka kawo maka sai ce a na ji izinin manzon Allah akan wannan kuma zuwa ne dan hada kuɗi na alhamdulillah kawo kuɗi na ya hadu amma wannan abin da na gaya ma karka yadda ka faɗi wannan magana sai bayan kwana uku sai ce to ba komai shikenan ba Allah ne ya zai tafi sai da aka yi nisa a tafiyar sa bayan kwana uku sai ga sai na Muawiya ai sai na Abbas ya zo yana dawafi ina dawafi sai su waɗannan Yahudawan da suka ganshi sai suka ce kai wallahi haza a tajarrud min harar musiba yace ai da karin ka wannan musiba take damun ka abin da ya samu dan uwanka shi sa da jikin mace ka ji an yi wa annabi kaza an yi wa annabi kaza sai ce ta yace to bari ga muku wallahi dan dan uwana Allah ya bashi nasara ya bude garin Khaibar gaba daya kuma ya zama nasa yau sannan shine wato Allah ya bashi ɗaya daga cikin ƴaƴan Huyayyu dan Ahadar saboda haka sai suka to kai waye ya baka wannan labari sai ce wanda ya baka wannan labarin shi ya gaya min gaskiyar abin da ya faru dama ya zo idan ya hada kudin sa kuma alhamdulillah kun hada min kudin sa to da ka yi tafiyar sa eh da saboda suka nan suka gane cewa yadda al'amuran suke akwai shirye-shiryen da aka yi to saboda haka abubuwan suna da yawa ne a to falam ya zalbihi yuqata wa fi atabata Allah alayhi sun ma alƙawu sannan sai na ya ajiye wannan kofa fara da samani sun ayyar ku sai aka samu mutum takwas suka yi nufin su je su dauke shi fa masa dawo ba su iya ba wa gairu zalika da wani wannan min al fada'il daga falaloli wal manaqibi da manaqibu wal mafakir da abin alfahari allati ta'juzu an hasri hal aqlam wal dafatir wannan da alƙaluma da daftarai ba za su iya rubuce su ba ana bi ko da Allah zama makalli babin da kyau akwai wata nukta badiya an ce al-mufadala baina Ali ibn Abi Talib wa Muawiya radiyallahu anhu ma shin kun ji maganar sayyidina Ali yau a cikin maganganun kun ji saboda to duk wayannan abubuwan sayyidina Muawiya bai musulunta ba ina fatan gani saka duk wayannan manaqib din na sayyidina Ali a lokacin sayyidina Muawiya bai musulunta ba kaga ba magana ina za ka hada ba ba gani me yasa muka dage wa za a yi sayyidina Muawiya ba saboda wato yana da amenity na suba sahabban manzon Allah ne ayan gane ko yau amma ba shakka ba za ka hada shi ko kadan da sayyidina Ali ba za mu jiran gaba daga bakin sai Usman Nabani yace ai lamarin ya huku tsakanin sama da ƙasa tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya za mu jiran gaba ya wuce tsakanin sama da ƙasa saboda abin ba ɗaya bane ba kuma musaltawa bane ba to amma a nan wajen satin da ya wuce wani ba Allah ya kira ni a cikin satin nan yace nayi magana akan jalu jalungu ko a yace watakila ban ji kasa ɗin gaba ɗaya ba sai ce amma yana da kyau na ji to sai turo min shi haka dai na haƙura cikin uzurai na ji duk abin da jalo jalungu ya faɗa an fahimta to amma ba ta canja zani ba na fatan gani ba shakka wannan usulubi da jalo jalungu ya ba daidai ba ne na fatan gani idan gaskiya ta zo ko akan waye za ka faɗe ta ba shakka na yi zaton a wancan kasar ɗin da na ji kafin wannan cikakken na yi zaton ciccire magana bayan yin magana sai ɗauka ka san akwai a yanzu zamani ya kai wani iri kakka ji magana ta wani ka ce za ka amince mata ina fatan gani wanda ya ji an ɗauko yanzu kamar wani kasar wani jawabi da na ji ana sawa wai kwankwasa ya tsitsi ne wa ma'aikatan gwamnati da mutanen gari baki ɗaya sai aka ɗauko wannan zance daga nan aka haɗa nan sai aka haɗa su aka jajjona an fahimta ko sai aka faɗi wannan magana to da yi zaton haka zan ji irin wannan a cikin kasar da aka turo mu sai na ji a'a malamin da ya tashi yana jawabi akan wannan aya ce la yastau a wato ayan nan ta lil muqra ila muhajirin wallazi wallazi tabun bi san radiyallahu anhu warda wa adalam jannatin tajri ayan nan ta cikin sura tauba aya ta 100 ita ke fasarawa to da yana fasara wannan aya ana ji ko to sai kuma ya dauko magana kan cewa ɗan shi'a da rafizawa suna kin sayyidina abubakar da sayyidina umar suna kafirta su suna yin sa kaza suna yin musu kaza sai ce to kuma idan da za a ba su amsa tunda duk wayannan amsoshin ya isa an bayar ba su gamsu ba to bari a ba su amsa da za su wata za su gamsu da ita in ji shi da zango sai dinga dauko wannan tabar gaza sai ya dinga yi wai shi a gurin sa ai bari ya rama idan sun zagi sayyidina Abubakar da sayyidina Umar to shi ma yanzu bari ya zagi sayyidina Aliyu da da'awar shi ma ya rama ina fatan gane sannan kuma a cikin kasar din har wancan na farkon yana cewa wato kai yanzu kana magana da su su suna maganar rakibawa ne su za su iya tsine wa sayyidina abubakar da sayyidina umar to wai kai ma sai ka je ka aro harshen nasibawa a duban kan jama'a yan uwa wai sai ka aro harshen nasibawa sai ka gaya musu sai wai sayyidina alde bai da imani sayyidina alde bai da kaza haka bai dinga faɗa ba yanzu wannan mutumin a iya gaya musu wannan magana a yi shu akan ta to bari ma ai ka ballo abubuwa da yawa ibn taymiya Allah ya marhama amma yana daga cikin abubuwan da malamai suka dinga masa nakaji ba kuma wai malaman da suke masa rabbi irin su sulki suwaye ba a san san wallahi hatta irin su zahabi ai ya masa wato littafi na musamman wanda ya masa nakaji kan irin zantaccikansa akan ahli gidan manzon Allah sannan ibn hajar al-asqalani yayi wa ibn taymiya nakaji a cikin littafinsa wato a lisanin mizan an gane a lisanin mizan da kuma addurar kamina fi a yanar mi'atar samina a cikinsa ya ce akwai mutane da suke cewa sai ibn taimiyya nasu bi ne me yasa saboda irin zantuttukan da ya faɗa kan sayyidina aliyu kuma me ne sai ibn taimiyya a iliminsa da matsayinsa ya faɗi maganganu kan sayyidina aliyu abin da yasa ya faru irin wannan usulubin da shi jalo jalungo yake cewar yayi a irin ibn taimiyya yayi ina fatan gani shi sa malamai suke masa ta ai ba ka ake ba jama'a duk mutumin da ya barna ba za ka gyara barna da barna ba imam malik yana cewa la yasluhu akhiru hadhihi al-ummati illa ma asla awwalaha ba abin da zai gyara karshen wannan al'umma sai abin da ya gyara mutanen farkon ta wannan usulubin idan da a ce shi za a yi da duk duniyar musulunci yau duk an zage kowa da ba samu su malamai sunna ba da ce za a yi wannan usulubin a ka zagi misali ina bayan sayyidina abubakar kana bayan sayyidina umar sai ka zagi sayyidina abubakar ni kuma sai zagi sayyidina umaru wannan ai hauka ne ina kafin an ma shi darbe nan ina abin da Allah ya faɗa ina abin da manzon Allah ya faɗa za su kira ashabi fa amsu wannan ba daidai bane ba sadaka jalo zalungo ya yi babban kuskure kuma ba shi da wani malami na musulunci ko malamin da ya koyar da shi karatu ba wanda ya koya masa irin wannan usulun ba shi ya dauko shi ba in ba wani fikidi a cikin zuciyarsa ya zai ga sai na irin wannan magana to sadaka wannan babban kuskure ne jama'a sadaka mu karanta nan kafa hazi babu manaqib ali ibn abi talib wannan shine shashin darajoji na sayyidina aliyu dan abi talib wa ma'al asifi amma tare da bakin ciki kuna a wannan guri kuna kaman yusamma jalu al-wahabi akwai wani mutum ana kiransa jalu dan izala ba wahabi kada sami'tuhu na ji shi yasubbu ali ibn abi talib yana zagin sayyidina ali ibn abi talib ah imam maliku a cikin ashawa mun karanta ba jama'a wani mutum ya bace alqur'anu makhluqun qur'ani mahaluki ne sai imam maliku ya ce mai faɗa wannan magana kowa ya shi kafiri ne amma kai da ka magana a kama shi a kashi sai ce a inna ma da kaltu min gari ai daga wajen wannan ciro imam maliku ce ya ruwan mu inna ma samina hu minka a wajen ka muka ji a kama shi a kashi sai ka ba wani dalilin wani dan wani ya zama matsayinsa kowa ne zai kama manyan bayan Allah ya taba ai mashi ba zai yi ba an gane ko yawa sadaka ba daidai bane kuskure ne kuma ni ban san wani irin wani abu ba yanzu shi wanda yi min wannan magana to Allah na san kana ji idan Allah ya sa ka ji to ka daure ka samu shi malam jalo jalo jalungu ka tambaye shi wannan abin da yayi har yanzu yana kai ko ya gano cewa yayi kuskure ko ba haka bane ba yawwa tunda ba wanda kowa yana yin daidai yana yanzu mu ma yanzu ran na zo na faɗi wani kuskure da muka yi a karatu ko sai dai ina jin bai shiga cikin karatu amma yanzu za a tuna min shi za mu sake maimaita shi yanzu eh ina jin a wayar ko da aka bai dauka ba za mu sa lalle shi an dauka sau da yawata shi ma ya yawata ya kamata shi ma ya yawata haka an fahimta saraka a tambaye shi idan kuskure ito ya gyara ya tuba sau da akwai ranar da tuban ba zai amfani ba a yan gane ko yawwa akwai wani ranar da tuwon ba zai amfani da ma kan mu manta akwai waliyan Allah da in ka taba su naman waliyan Allah dafi kuma mu mun gani da idan ba wanda zai zo ya taba waliyan Allah Allah ya kyale shi to akwai waliyan Allah da yau kake takama da shi da kai sayyidina Ali dan Abi Talib ka taba sayyidina Ali Allah ya kyale ka da zummar kana kare wani wannan babu shi a cikin addini ba akwai amana haka ba san san an gane ko saboda haka mutum ya yi kansa faƙar sabitu ya subu a lalata bali wa yukaffiru yana kafarta shi kwari kuwa domin gashi a ciki ke cewa sai ka ari harshen nasu zaka gaya musu cewa aliyu dai ba shi imani a ciki in ji jalo zango yanzu wannan mutumin aka laya cewa wai ba a ji karatunsa ba daidai lafazin gashi karara abin da ke faɗa a ciki wallahi jama'a lafazin ya fi wannan muni wa yaz'umu bi zalika annahu yaruddu ala shi'a waya da wasa shi'a yake wa rabi mu yanzu nan da Allah ba shi a muke rabi ba mu ma irin wannan lafazin fasara hazal wahabiyyu misal hazal muntasib sawa'an bi sawa'i sai zama to wannan ba dan wahabiyyan shi jalo daidai suka zama da shi wannan dan dan tamore din daidai wa daida me yasa la'anna al muntasiba domin shi wannan dan tamore fa Allah misal zalika fi abi bakari wa umar yayi irin wannan a cikin sayyidina abubakar da sayyidina umar za'iman annahu yaruddu ala nawasibi wa yana da cewa yana yi wa nasibawa raddi wa zalika qawluhu fil muqaddima abin da ya faɗa cikin muqaddima kenan juz'i na biyu shafi na 43 yace la'allahu ma tayyusudiyum ababakarin wa umar da sayyidina abubakar da umar kadin taqala aidan su wa sun fita min al min sufufil ladina amanu wa abil salihati ila sufufil ladina kafaru wa abil sayyiati wannan magana dan tabore ce saraka tayi daidai da tijalu Allah ka kiyaye musu gare su baki daya eh wannan kuma duk sun tuba Allah Allah ka shirye su eh ba shakka wanda yayi wannan magana wannan babban kuskure ne wani malamai sun hadu akan cewa idan mutum ya jingina nifaki ga sayyidina Ali ya kafata duk mutumin da jingina nifaki kan sayyidina Ali to ya kafata ya ba addinin musulunci annabi ya rasu yana ne yana ne yadda rasu yana mai tabbatar da su kuma duk wannan abin da aka dinga bada wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne to zaka ji sai ka dinga wani abu wanda yake ba ba daidai ba to sannan wa kace cikin gyara kenan a cikin sa Allah ka kiyaye mu fa nas'alullahi salamata minhuma muna roƙon Allah ya kubutar da mu daga wayannan biyan da dan tamore da dan jalu ai da dan jalungu ko ba haka ba wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sai talkhisu ma waqa min al-ikhtilafi بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبين طلحة والزبير وعائشة ومعاوية في, في الجبل والسفين تلخيص أبن دي أوكو ناسا باني أنا جيكو فكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب شغبان مؤمنين سيدا علي بن أبي طالب وان دي أبي سوا كده وبين طلحة والزبير دكما أبن دي فكان طلحة والزبير عائشة ومعاوية دكما سيدنا معاوية في الجمل أياك الجمل والسفين دكما أياك السفين kaga wannan lafin wani shirin murattabin kenan ko to to jama'a mu sani wannan guri za mu karanta babu shakka ba dan ya zama larura ba za mu karanta shi ba ina ba tan gani saboda yana da hatsari an gane saboda hatsarin sa ban iya rubuta lafazi ɗaya na wani kai na a cikin sa ba an gane ko sai muka nemo daga waɗanda su ne malamai wannan an kalle su sunan su malamai ala ayi halin sai muka ɗauko bisa kyakkyawan musu da muke musu sai muka ɗauko abin da suka faɗa suka faɗa sai muka rubuta shi da kuma jingina mai zuwa gare su ina fatan gani yawwa an samu wasu wanda suke ta gurgurɓatawa wannan ya kawo abu ya ƙara wannan ya kawo abu ya rage to amma wannan muke ganin ka akwai insafi a cikin sa to shi muka ɗauko wanda suke cikin mutaakirin din nan su muka ɗauko kuma daga cikin ahlus sau ko malaman hadisi har ila yau su muka ɗauko irin tacewa da suka yi muka rubuta Allah ya sa mu dace to a ƙarin da bayani shehu su da bayani faɗa a cikin al-asarul badi'a yace inna aliyar radiyallahu anhu sai da aliyu Allah ya dare shi lam yahna alahu fil khilafati aishun sam sam a cikin alimin bai samu dadin rayuwa ba an gane ko walam yajid fi hara hasan sam bai samu wani hutu a cikin wato a halifin sa ba wata warat alayhi asbabu ta'bi wan nasab sababi na gajiya da wahala ya jeru akan sayyidina aliyu min kulli jarabin ta kowane bangare walau qaddara Allah dukhulahu lil khilafa ma'a sukun wa hudu da Allah ya kaddara halifantin sayyidina Aliyu a lokacin nutsuwa ne da samun nutsuwa wa ijtima'ul umma da haduwan malamai ay al'umma gaba daya kama hasala fi lafat aslafihi kamar da fara a cikin halifantin sayyidina Abubakar da Umar an gane to lama kana qasara anhum fi tamhidil umur da bai gajarta akan su ba an gane ko a wajen shimfida al'amara wa kasarta futuhat da bai gajiya a kansu ba a wajen yawan buɗe-buɗe na garuruwa wa ziyaratin nashr al-islam fi sal al da kuma ƙara wato buɗe-buɗe musulunci a yada musulunci a sauran sassan duniya kama hasala lahu irin yadda ya faru gare su walakin nan sai da cewa sai na min hinu dukhulihi tunda ya shiga al-khilafa halifanci dakhala fiha wal ummata fi gayat al-ikhtilaf ya shiga al-umma tana cikin a gaya ta sabani wa umuruha al'amuranta fi gaya ta tashwishi tana cikin gaya ta hargitsi wa lidirab da rawawa bi sababi qatl Usman saboda an kashe sayyidina Usman wa tahazzub al-ahzab da kuma tattarkiya da aka ringa yi wa ikhtilaf al-ara da sabanin ra'ayyika wa istima'il jama'at da kuma haduwar jama'a ala ara'im mukhtalifa absa wato ra'ayyika mabambanta wa agradun mutabayina da bukatu na mabambanta fakana radiyallahu anhu sai na ya kasance kullum mashtagala bi saddi khiraqin min janibin duk lokacin da ya nufin bari ya toshe wannan kafa ta wannan bangaren in fataka alayhi kharqun min janibin akhar sai wani gurin ya saki barkewa kuma hatta adahu a azama man kane su kubiyin har sai da mafi girman wanda ya kasance na amince da su har sai suka yake shi kamar sayyidina Talha kamar sayyidina Zubair kamar nan Aisha wanda dukkan su aljanna ne daga bakin manzon Allah amma fi awwal al-amri a farkon lamari fa masalu talha wa zubair radiyallahu anhu ma sayyida aisha ummul mu'minin radiyallahu anha falamma jayyishu alayhi jaysha waqat al-jamal yayin da aka shirya rundunar yakin jamal a zuwa gare shi wa sarat bainahum wa bainahu tilka al-muharabatu al-azima ya zama to tsakaninsa da su akwai yaƙe-yaƙe masu girma lil akhadh bi sa'ar usman saboda riko da fansa sayyidina usman min alladhina qatalu da kawai da suka kashe shi wa kanu hum wa ashairuhum fi askar al-imam ali su wanda suka kashe sayyidina usman ana jigo da dangin su suna ina suna sansanin sayyidina ali radiyallahu anhu suna cikin su sun magani ba kowai da san sayyidina ali ba jama'a a gano wannan abin da kyau akan ba yadda zai yi ai shugabanci bai gama tabbatuwa a gare shi wata kunna an gane famta na amin taslimihim sai sai na ali bai mika su ba wayannan mutane me yasa bai mika su ba khaufan min ziyadati fitnati saboda jin tsoron fitina kar ta karu so yake a toshe fitinar daga baya sai a zo abubuwan da za fa kana ma kana min qatl kathirin minhum az-zubair wa talha sai zamanto wannan abubuwan da ya kasance sai ya faru na an kashe da yawa daga cikin sabon manzon Allah a cikin akwai Zubairu da kuma Talha wa urjiya Aisha ta Madina aka bai da nana Aisha zuwa Madina bi gayatil ikrami wal izaz da mafi girman gayan nan ta girmamawa da buwayantawa wala yakhfa to bi buya ba anna haula'i hum awlan nas bi nusrati ali radiyallahu anhum wa an wa anhum bai buya gare mu ba jama'a mun san waɗannan da aka kashe sayyidina dalha da sayyidina zubair su ya fi cancanta su taimaka wa sayyidina aliyu a wannan lokacin an gane ko walakin Allah sai dai Allah idza qada shay'an in ya hukunta wani abu lam yanfa'il aqla wan nazara da hankali da tsokaci ba zai amfani ba wa idza qala qada'u idan alƙaba hukuncin Allah ya auku to amir basar sai ido kawai ya dauke sai a makance kuma sun ma bada an kada alfatau ya cimmu lahu radiyallahu anhu fi qad sifin sannan to wannan an gama da bangaren kun da takaice za mu dawo amma a takaice ya ya gama wannan ya gama wannan jama'a sai da sun ma bada an kada alfatau sannan bayan ya kusa ya ci yaki fi qad sifin a yakin sifin hasalat lahu makidatu rafa'il masayid sai aka samu makida ta daga qur'anai alal rima akan wato akan masu wa dalabil muhakamati ila kitabillah da kuma cewa a dawo zuwa ga littafin Allah fa badal harbu wa raja'a kullun ila ma'awahu sai yaki ya lalace sai kowa ya dawo zuwa makomarsa summa inna askar aliyin sannan sai jama'a mukallama mun da kyau nan an gama da sayyidina an gama da bangaren sallah ko nan ma kuma an gama da bangaren sayyidina muawiya a takaici an gane to sai ce summa inna askara aliyin sannan shi kansa rindanar sai zina aliyin in shaƙu sai suka rabe gida biyu fa an karu ta hakima sai suka ce wannan ɗauka ƙur'anin da aka yi kai yadda da shi su ma ba sai yadda da kai ba wa karju alai suka fito fito na fito akan sayyidina aliyu fashagala bi harbihim sai ya shagala da ya kasu bi man adahu min askari da wanda ya bi shi a cikin rundunar ta jama'a kwalli ba musiba kan musiba an gari ko duk a wannan lokacin yaya sai na zai samu ina za a samu yaki yaki a fita je a buɗe gari a je a yi kaza a je a yi kaza wannan abin ya ja ba yadda zai iya to wa muawiya shi kuma lokacin sai na muawiya ya jima'ul jumu'a yana tara runduna wa yudayihi wa yudayihi juyusha yana tara runduna dai fi sham a cikin sham wa qad tafaqu ala da'atihi fi talabi da usman kuma duk wannan runduna sun haɗu a kan cewa za su yi wa sayyidina Muawiya biyayya a kan sai fa an ji an nemo jinin sayyidina Usman wa baqi al-amru kadhalika lamari ya zama yanzu a haka lam yahna li aliyin amir al-mu'minin aisha ba samu sai na alibi samu dadin rayuwa ba wa lam yamtazim lahu amrun lamari bai zama ya tsari gare shi ba hatta qadallahu bi qatlihi shahidan har sai da Allah ya hukunta da cewa ayi aka yi sayyidina Ali shahada ina mai ina shahidi sa'idan dan aljanna ala yadi ashqal akhirina afsa hannun mutsiyacin ƙarshe ahadul khawarij almariqina ɗaya daga cikin hawarijawa wato wato almariqina wanda suke masu zartewa cikin sabon Allah shine wa Abdurrahman ibn Miljam almurabi to wasamara nabahani nabahani qailan nabahani ran sai yana mai cewa fishan muawiya wa abihi wa gairihi ma ashan sai na muawiya da babansa da wasu wayannan sai ce annahum cewa su lamma aslamu yayin da suka musulunta ittaba'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila qabrat hunain sai suka bi manzon Allah zuwa yakin hunain fa dahum min ganaimi haka shay'an kaseeran sai manzon Allah ya ba su daga cikin gari mai yaki abu mai yawa li yata'allafahum bihi dan ya lallashe su da su wa yuqawwiya islamuhum ya karfafa musuluncin su bi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam da soyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana min ru'asaihim daga cikin jagororin su bani umayya lokacin akwai abu sufyan wa bunahu da ƴaƴansa yazid wa muawiya da sayyidina yazid ba fadan sayyidina muawiya ba a yayansa ne ayo dan nasa aka bai sayyidina wa yaz billahi an gane ko wannan yazid bin abi sufyan wani a wajen sayyidina muawiya sannan kuma muawiya yawa fa da kullu wahidin minhum mi'atan min al-ibli manzala sai ba kowanne a cikin sarakumi ɗari wa arba'in da ukiya min alfidda ya ba su kuma wato ukiya ta azurfa guda arba'in walam yuri ahadan min ashabi sabiqin lil islam min muhajirin ansari bai ba sam wa'ancan da suka riga musulunci ba na farkon nan na makka da na madina bai ba su komai ba la li fuqara'ihim wa la li aghniya'ihim bai ba talaka ba bai ba mawadata ba kawai da kalle ya ba wa'annan saboda me samu damar Allah shi zuwa ga addinin musulunci wa'annan ma a da ba ba sabi quraishin kada dai ya ba manyan ƙurayshawa wa ra'a sai kabail da jagororin kabilu walam ya zalita allafahu bai gushe ba yana lallashin su wa ya talaqaw bihim yana tausasawa gare su wa yukrimuhum yana girmama su hatta qawiya imanuhum har sai da imanuhum sai da imanin su yayi karfi wa sura islamuhum musulunci su yayi kyau wa jahadu ma'ahu haqqal jihadi suka yaki tare da manzon Allah hakikarin jihadi wa fadawhu sannan suka yi fansan manzon Allah duk nufus da rawukansu wal amwal da dukiyoyinsu wal auladi da kuma yayansu so zamu tsaya nan insha Allah da na so to na karatu a shirye yawa eh to Allah kai mu sati mai zuwa idan Allah ta mun kare wannan magana kan abin da shafi wannan kabiya to kuma za mu shiga don duk wannan kamar da rike ya mana muqaddima ce ta rakawul aswab to za mu shiga rakawul aswab insha Allah sati mai zuwa eh dan nan fara ta tabbai kai wanda hasmi to nan za mu ji abubuwan da ke faruwa insha Allah Allah ya samu dace to so haka wancan abin da nake faɗa na maganar wato watan watan Rajab ko cewar akwai hadisi da muka faɗa a wancan dama karatun bara ne haka ne karatun bara ne wanda aka faɗi bayani akan watan Rajab cewar akwai hadisai guda biyu a cikin sayo musulun hadisin farko a cewar sa'id dan jubair ya taba tambayi abdullahi ibn abbas an gane to kuskure ne daga waje na ba sa'id ibn musulun tambaya ai ita ba a sa'id dan musulun din shi aka tambaya an gane ko da aka tambaye shi wani a ibn al-harith ke tambayar sa to yana tambayar sa sai ke bashi amsa da cewa abdullahi ibn abbas ya ci annabi yakan yi azumi har mu ce ba zai sha ba yakan sha har mu ce ba zai azumi ba ina fatan gani an gane bambancin ko to wannan kenan shi kuma ɗaya hadisin shi ma a musulmi yake ah shine hadisin da wato wato ummu salama ko take tambaya an ce abdullahi dan abdullahi dan umar yana hana wasu abubuwa guda uku daga ciki har da azumin watan rajab an fahimta to shi wanda yazo yake tambaya abdullahi bin umar shi abdullahi dan umar din shi ke ba da amsa ba ita musamman ba sai ka tafi idan na ce na hana azumin watan ransa ya za a yi man yusumul abada ya wanda yake azumin kullum tunda akwai sabai da yawa wanda ba sa shan ruwa gaba daya har sai lokacin da wato aka ce yau sallah karama ko sallah babba ko wannan kwana ko sallah babba an gane ko to wayannan su ne kadai lokacin da mutum ba zai wasu da ka azumin watan ransa akwai shi illa kawai da yadda aka faɗi hadisin bisa siyakinsa ba haka yake ba wannan kuma ya goyi bayan wani lokacin kawo ruwaya da ma'ana wannan shi da mu jama'a malamai suna ta magana kawo ruwaya da ma'ana yana da matsala ko bara ka kawo shi bisa yadda yake sabanin zuwa da ma'ana to Allah ya samu dace kuma Allah mun tuba eh duk da cewa dai alhamdulillah ga shi an samu an gyara yanzu saboda ka kwatsa shi baki ɗaya da aka abin nan Allah ya samu dace amin amin shi ke nan sai a ba su sun daga sun zo shi ne yawa zo a ba matsala labba shi sai a yadda